الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله يقول الله جل في علاه في حق حبيبنا وقدوتنا رسول الله عليه صلوات الله قال وإنك لعلى خلق عظيم وإن من أسمى الأخلاق النبوية الفاضلة الكريمة التي اتصف بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العفو والعفو هو ترك المؤاخذة على الذنب والتجاوز عن الإساءة وترك المعاقبة عليهما وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس في العفو والسماحة وقد بلغ القمة في ذلك وكان عفوه يشمل الأعداء فضلا عن الأصدقاء وذلك بناء على ما أدبه الله تعالى عليه ورباه عليه ثم هداه إليه ويسره له وإنه ليسير لمن يسره الله تعالى له أمر الله تعالى عباده بالعفو عن المسيء قائلا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وقال جل في علاه خذ العفو وأمر بالعنف وأعرض عن الجاهلين وقال جل من قائل والعافين عن الناس الله يحب المحسنين وقال تبارك وتعالى فاصفحوا الصفح الجميل وقال جل وعلا فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقابل أذى من آذاه بالعفو الكريم والصفح الجميل كما أمره بذلك ربه تبارك وتعالى والصفح هو العفو الذي لا يكون مقرونا بغضب أو تغطرس أو ضعف أو عجز أو من أو أذى ولكنه عفو خالص لوجه الله تبارك وتعالى وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعفون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم كما أمرهم الله تبارك وتعالى ويصبرون على الأذى والأثر أخرجه البخاري وكان عفوه صلى الله عليه وسلم شاملا لجميع الخلق انسهم وجنهم ذكرهم وانثاهم صغيرهم وكبيرهم قريبهم وبعيدهم قويهم وضعيفهم صديقهم وعدوهم مؤمنهم وكافرهم فكان لا ينتقم لنفسه فيما بينه وبين هؤلاء جميعا فعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله والحديث متفق عليه وكان عليه الصلاة والسلام يعفو عن أخطاء وخطايا أهله وأولاده وخدمه فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله ولا نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل رواه مسلم وقد عفى صلى الله عليه وسلم عن أشد الناس أذى له في حياته فعن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إن عرفت نفسي على ابن عبد يايل إن عرفت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فكان فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستشفق إن أفلم أستشفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت قال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا والحديث متفق عليه وقد عفى صلى الله عليه وسلم عمن شجه وهم بقتله ففي الحديث المتفق عليه أن في غزوة أحد خلص المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته ورموه بالحجاره حتى سال الدم من وجنته لكن العجيب من أمره صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي أنه كان يمسح الدم عن وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون ويتجلى أعظم مواقف العفو منه صلى الله عليه وسلم لما عفى عن المشركين مع ما لقي منهم من شدة العداوة والعدوان وأشنع الانتهاكات بعد أن تحقق النصر العظيم في فتح مكة له حيث خطب أعداءه وهم تحت قدميه أذلة صاغرين قال لهم يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اذهبوا فأنتم الطلقاء فاقتدوا بنبيكم واعفوا واصفحوا لمن أساء إليكم وأحسنوا إن الله يحب المحسنين واهتدوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدين وتمسكوا بخلقه في السلوك فإنه على خلق عظيم بشهادة رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى البينة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه قريب مجيب الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه يا إخوانا مسلمين يا الأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم yana ɗaya daga cikin abin koyi na gaskiya ga wanda yake bin manzon Allah kuma yake ƙaunarsa ƙauna ta gaskiya ya zama mai yafiya akan abin da aka yi masa na laifi hakika mu ɗan adam ne Allah bai halicce mu mu zauna a duniya a mana komai daidai ba ba za ka je inda za ka zauna a maka komai daidai ba sai in ka je aljanna duk matsayinka duk alherinka ga wanda kai wa alheri wata rana sai shi ya maka ba daidai ba ballantana wanda baka yi wa alheri ba ɗabi'a ce ta rayuwar ɗan adam ba zai taɓa samun abu iri ɗaya ba a wurin mutane akwai lokacin da abun farin ciki zai zo akwai lokacin da abun baƙin ciki zai zo amma ba a gane maza a addinance maza masu ƙarfi sai lokacin da ransu ya ɓaci sai lokacin da aka yi musu laifi kuma a inda suke da ƙarfin ramawa da ɗaukan mataki mai tsanani a nan ne ake gane mutum namiji ne mazantaka ta ɗan adam ba ta tabbata ko ta bayyana a yayin da ya iya rama abin da aka yi masa ƙarfin mutum baya nuna kansa saboda ya iya gara mutum domin ya masa laifi ƙarfin mutum yana tabbata ne yadda yake iya faɗa da kansa da zuciyarsa a yayin da take so ya yi abu kaza don ramawa shi kuma sai ya ce ya yafe kuma maganar ta wuce wannan ba kowa yake iyawa ba ramawa kowa ma zai iya ko da mutum bai iya ramawa da ƙarfi na hannu ba ko na makami ba zai iya ramawa da bakinsa ko aji ko kar aji ko kuma ya rama da zuciyarsa ta yadda zai ji cewa yana rike da wancan abun a ransa wannan duk ba karfi ba ne kuma wannan kowa ba zai iya shi wanda ba kowa zai iya ba sai wanda ya iya wa zuciyarsa shine a lokacin da kowa yake tsammani zai ɗauki mataki shi kuma sai ya yafi musamman ma a inda ya fi ƙarfin a masa aka yi amma sai a gaya ya fi wallahi ba kowa zai iya wannan ba in ko kana gani da sauƙi saboda ka ji labari an cewa ne yayi kai ka gwada a zuciyarka ai ba wanda ba a masa laifi a cikin mu cikin waɗanda suke maka laifi kuma mafi yawa shine waɗanda bai kamata su maka ba ɗayanka za su maka laifi iyalanka matanka za su maka laifi ƙannenka za su maka laifi ma'aikata a ƙarƙashinka za su maka laifi ballantana kuma sauran mutane a lokacin da aka yi maka kana da ƙarfi kuma ka fi shi ƙarfi kuma ya maka ba daidai ba a lokacin ne za ka gane abun yana da wahala in ka iya yafewa da nan ne ake gane mutum mai ƙarfi wanda har waɗansu mutane za su ce kai wane in ni ne ba zan iya haƙuri ba to a nan ne ake gane bambancin mazaje na gaskiya waɗanda su suke iya fin ƙarfin abin da yake cikin jikinsu ka iya fin ƙarfin wani da yake waje ba abin mamaki ba ne abin mamaki shine ka iya fin ƙarfin wanda yake jikinka shine na shine zuciyarka wannan dalilin ne yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha gaban kowa a wannan babin wallahi ba taɓa yin mutum irinsa ba da zai iya haƙuri a kan abin da zai iya ɗaukan mataki ko shi ya ce a ɗauka tun daga nan ƙasa yana da ƙarfi fiye da ƙarfin kowa cikin talakawansa wannan tun lokacin jahiliya tun bai zama annabi ba bai ma san zai zama ba wanda yake kowa karfi a cikin champions din masu karfi na kokawa a zamaninsa ya tinkare shi wanda ke kada kowa amma manzon Allah sa salama ɗauka ɗaya matsayi buga shi a ƙasa an taɓa ganin wannan irin alamar ƙarfi bayan ya zamo annabi a yayin da majiya ƙarfi daga cikin sahabbansa masu fushi da fushinsa suka ɗauki diga suka yi ƙoƙarin fasa wani dutse a lokacin handak suka kasa fasawa ya ɗauka yi wa dutsen duka ɗaya sai da ya fasa shi kamar nakiya haka in ƙarfi ne babu wani mutum a zamanin da zai iya tunkararsa kuma manzon Allah sa salama ya sa hannu ba tare da ya lankwame shi ba ya fi kowa ƙarfi amma ya fi kowa ƙarfin zuciya na ya hana zuciyar karama in an yi mata kuma ba a taɓa yin wani mutum mai ƙarfi ko mara ƙarfi da aka tsokane shi a duniya irinsa ba ba a taɓa yin wani mutum da aka taɓa zuciyarsa a taɓa mutuncinsa da darajarsa yana da darajar amma kuma ya yafe kamar sa in ka ce za ka kirga yafiya irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ya ishe ka aiki saboda ya yafe wa kowa ciki har da yafiyar da wanda ke wurin zai iya ɗaukawa kamar kuskure ne inda ba don Allah ne ya ɗora shi akan haka ba haka ya rayu kuma wannan sai ya zama shine ɗaukaka ashe ɗaukakarka da darajarka tana bayyana ne a lokacin da za ka yi abin da mutane da yawa ba za su iya ba amma in ka yi abin da kowa ma zai iya baka yi komi ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama zakaran gwajin dafi a cikin dukkan halittun Allah wajen iya haƙuri da juriya da yafewa Allah ne maɗaukakin sarki ya umarni ma bayinsa cewa su gwada wannan ɗabi'a in za su iya Allah ce kuzul afu kariki yin afuwa da yafewa wa amur bil urf wa a'rif anil jahili yana daga cikin ɗabi'un ɗan aljanna da Allah ya ce wal afina anil nas bayan ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard arduha samawati wal ard Allah ya ce fadin aljanna kamar fadin sammai ne da ƙasa amma sai Allah ya ce siffofin waɗanda suke samun wannan daga ciki akwai wal'afi na anin nas waɗanda suke iya yafewa wa mutane Allah maɗaukakin sarki ya ce fasfahi safhal jamil ka rinka yafewa amma yafewa mai kyau menene yafewa mai kyau shine Allah ya ce fasfah anhum wa qul salam yafewa irin wanda daga baya zaka faɗi kalmar aminci ka yafe kuma ka faɗi kalma mai kyau bayan ka yafe bata zama yafiya ba idan mutum ya yafe saboda ba abin da zai iya sai ce shikenan na hakura na yafe ba ta zama yafiya ba in mutum ya yafe kuma yana jin haushi a cikin ransa ba ta zama yafiya ba idan mutum ya yafe kuma daga baya ya gori akan yafewar ba ta zama yafiya ba in mutum ya raba biyu ya ce bari in yi kaɗan rama ɗan kaɗan ba zan kai yadda aka yi gaba ɗaya ban taɓa kaɗan bar sauran na yafe sauran wannan bai zama yafiya ba fasfahi sabhal jamil Allah ce kai yafiya yafiya mai kyau kamar yadda yace fasbir sabran jamila kai hakuri mai kyau shine irin wanda mutum zai yi shi a inda kake tsammanin ba zai iya ba ba zai iya yafewar ba inda kake gani ya fi karfin a masa haka amma a masa ya haƙura wannan yana ɗaya daga cikin ɗabi'un da yake da wahala a wurinmu mu kuma yana ɗaya daga cikin mafi darajar ɗabi'u a wurin musulmi amma kamar yadda na ce mu ɗora wa kanmu a samun ka gwada ana fara gwada kuma daga gida ne daga 'ya'yanka da matanka a yi maka laifi a inda za ka yi fushi sai ka yi murmushi a inda za a ga kamar an rena ka ne amma kai ka san ba rena ka ba reni ba ne girman darajar ka ce ta sa inda ana tsammani za ka iya ɗaukan mataki sai baka ɗauka baka ce ka yafe kuma kowa ya sani daga cikinmu idan da babu yafiya ɗan gwargwadon ɗan kaɗan inda muke yin da ba wanda ya zauna da 'ya'yansa ko da matansa don ba wanda ba a masa laifi ashe kana yafiyan dama to wannan irin yafiyar ce ake so ka yi irin ta ban mamaki amma duk mutumin da daga an yi masa za a ji bakinsa ko za a gani a hannunsa wannan bai cika mai yafiya ba nana aisha ta ce manzan allah sallallahu alaihi sallama duk wanda za ka samu ciwon kai a wurin matanka bai kai nasa ba don matanka iyakansu hudu nasa tara ne a lokaci guda yadda za ka samu ciwon kai akan ƴaƴanka ta yi ƴaƴanka ne kadai shi kuma yawanci ƴaƴan mutane ma yake rike da su da ƴaƴan agola da ƴaƴan marayu da ƴaƴan musulunta da ƴaƴan wane ne duk nasa ne amma duk da haka aisha ta ce annabi salama bai taɓa daga hannunsa ya dake wani ba tun da take ba ta taɓa ganin wannan ba a duniya ko matarsa ko ɗansa ko bawansa ta ce in ka ga ya ɗaga hannunta a wurin jihadi ne fi sabilillah anas dan malik ya ƙara bayani ya ce ni na yi hidima a gidan annabi sallallahu na shekara goma amma annabi sallallahu ko tsaki bai taɓa mun ba bai taɓa ce mun me yasa kai kaza in na yi ba bai taɓa kuma ce mun ba haka ake yi ba ko da na yi kuskure sai dai ya gyara mun cikin hikima amma ba sai ya mun tsawa ba kai kanka ka sani wannan in ka ce za ka yi ba za ka iya ba amma ka gwada iya wanda za ka iya a daidai lokacin da za ka tuna to aini ne wane ka tuna yanzu ko muna magana akan wanda ya fi kowane wane zama wane ya fi kowa daraja da ɗaukaka da duk abin da za ka iya ji kai wane ne shi ya fi kowa sanin shi waye amma ya kaskantar da kansa bai sa shi yana yin abin da zuciyarsa ta sa shi yayi ba sai abin da Allah ya ɗora shi yayi Usama dan Zaidu ya ce mana sahabban Annabi sallallahu sun yi fice sun bambanta da sauran mutane ne saboda sun yi yadda Allah ya ce suna yawan yafewa wa kafirai ma kuma suna yin haƙuri wajen zama da su da yawa daga cikin misalan da zaka ji na annabi sallallahu alaihi wasallam ana magana akan ba musulmi bane fa suka masa ya hakura amma mu a yanzu ba ana magana akan musulmi yan uwanka bane iyalanka ne ma na gidanka ka kasa hakuri ka kasa yafewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam za su tafi yaki ne fa ana hanya za su je yakin uhud sai wani kafiri suka wuce shi makaho sai ake ce mishi ai wannan wane ne ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi iya isansa annabi yana jin shi ya ɗebi ƙasa a hannunsa ya ce wallahi inda na san wannan ƙasar ina gani a idon ka zai watsu wallahi da sai na watsa ya faɗi duk abin da zai faɗa manzon Allah yana shiru sahabbai suka yi niyyar su cinye mutumin nan ɗanye wannan bai san darajar wanda suke wa hidima ba wannan bai san da wa yake magana ba ya kamata a koya masa hankali manzon Allah ta salama ya ce da'uhu ifu anhu ya ce ku bar shi ku yafe masa fa innahu a'mal basari wal basira ya ce baya gani da idonsa kamar yadda zuciyarsa ma bata gani mun ko muna gani da idon mu zuciyar mu tana gani za mu iya faɗa da wannan ce mu wuce abin mu ku bar shi magana ta tsari da yawa daga cikin waɗanda za ka ga taɓa annabi sallama ya yi afuwa ba wai waɗanda suka kai shi abokan faɗansa bane da za ka ce ya gaba yadda zai yi ne yana da mutane wanda in ya ce musu su je su kamo shi ɗan wallahi za su je nemo shi da wanda ake gani da wanda ba a gani in ya umarce su za su taɓa shi za su nemo shi suna biyayya ta yadda ko ina ya ce musu su je za su je amma baya amfani da su wajen musguna wa wani sai dai ya hana su in ka ga ya sa su sai dai ya sa su alheri ko ya sa su su yafe yana nuna musu cewa girman ba shine iya taba wanda ka fi shi karfi ba girman shine yafi wa wanda ka fi shi nana aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallama a tarihinsa bai taba rama wani abin da aka masa ba tun da yake bai taba rama wani abin da ko a zage shi ya rama ko a dake shi ya rama ko a ci mutuncinsa ya rama shi bai taba rama wani abu da aka masa ba in ka ga ya rama to ya rama ne a madadin Allah in an taba addini amma shi bai ɗauki kansa ya kai wani abin da zai sa in ka yi masa wani abu ya rama a kanka ba alaihi salawatullah nana aisha ta faɗi cewa ta taɓa tambayarsa ta ce masa wahalar da ka sha a uhud wahala ce wadda kowa ya santa shi ka taɓa ganin wata rana da ba za ka manta ba a rayuwarka wadda ka wahala sama da irin na uhud saboda an yi lokacin uhud lokacin da wayonta ta sani an je yaƙi aka jefe shi aka nemi a kashe shi aka fasa masa kai aka karya masa haƙori aka masa rotse aka jini ya rinka zuba ya kasa fita har sai da aka dawo gida aka ƙona tabarma aka sa kafin jini ya tsaya duk wannan abin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani amma kuma yana share jinin yana ce Allah ka yafe mutane na ba su san ni waye bane Allah ka yafe musu ba su sani ba ne ya Allah karka yi fushi da su ba sa wurin shi ne take ce mishi akwai ranar da ka taba ganin musiba irin ta ranar Uhud sai ce akwai ranar da ba zan taba mantawa da ita ba ita ce ranar da aka yi mun abin da ba a taba mun mai tsananin irinsa ba shi ne ranar da mutane suka sa aka mun dukan da har sai da na suma mutanen ta'if kenan na je musu wa'azi na kai musu tukucin musulunci don su samu su shiru shi ko mai ɗauki kowa ya raka shi da je shi kaɗansa saboda ya san komai zai iya faruwa ya je suka dake shi suka jefe shi har sai bai faɗi wasu ma har sai da girgije ya zo ya hau kansa kafin sai ya farfaɗo ya ga inda yake jina-jina waɗannan mutanen da Allah ya turo shi gare su don ya cece su daga duhu zuwa haske daga wuta zuwa aljanna su matsa haka waɗannan mutane ne suka cancanta Allah ya aiko mala'ika Jibril ya ce Ubangiji yana ganin abin da aka yi maka shi nan Allah ya turo mala'ika mai kula da duwatsu ka faɗi abin da kake so a yau waɗannan mutane mala'ikan kuma zo fi'ila ne ya ce masa Allah ya aiko ni ni nake kula da dukkan duwatsun duniya waɗannan mutane suna tsakanin duwatsu guda biyu ne duk wanda ya je ta'if ya ga yadda ta'if take gari ne gashi ɗan ƙarami amma manya-manyan duwatsu ne wanda inda za a rufe ba ma za ka san an taɓa yin ɗan adam ba a wurin ce in kana so yanzu in sa duwatsun nan markaɗe su magana ta ƙare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ba wannan nake fata ba a bar su ji gaba da rayuwarsu ba ta su nake yi ba a nan tsatson zuriyarsu wata rana za a iya samun ko mutum ɗaya ne da zai yi imani da Allah ni kan in don tani ne ni abinda suka mun na yafe albarkacin wanda hala zai yi imani bai da tabbas wa arna manzon Allah ta salama yake wannan alfarmar kai dan Allah mutum nawa musulmi ka daka ka zaga ka rubuta munanan abu saboda ya maka kaza ka ce sai ya gani wani ma akan neman mace wani ma akan ita macen saboda ta ce ba ta son ka ka ce sai ta gani ka je ka yi tsafe-tsafe ka yi komi da zai sa ita ko ba za ta iya aure ba ko ta je ta yi aure ta gamu da masifa ko shi ya auri matar ya zama ya auri masifa ko tsakanin makota ka hana 'ya'yanka kansu sake alaka da su saboda kai ba za ka yafe a maka kaza ba ko saboda wani a rumfar kasuwa shi zai jawo kaza zai gani ko saboda wani a siyasa ya ce da mu zai ja ko saboda wani malami a makaranta ka ce ya maka kaza za ka rama ko saboda duk irin dalilai na duniya da za su iya sa wani bai maka daidai ba ba ba an ce ya maka daidai ba ne an sani bai maka daidai ba amma wallahi abin da ya maka bai kai abin da aka yi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallama kuma wallahi duk arnancinsa bai kai arnan waɗancan ba manzon Allah ya ce na yafe musu kuma kai waye ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don an ci mutuncin ka an ci mutuncin waye in a gaban manzon Allah ne sanan kai banza ne mutuncin ka bai kai da kowa ba amma manzon Allah da darajarsa da mutuncinsa yace na yafe kai ne yasa ba za ka koyi yadda za a yafe ba ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kai ba ka so Allah ya yafe maka ne kai guda nawa kai taka tsiyar Allah yana ganin kai barka ka ci gaba da shan iska da shan ruwa har yanzu ga waɗanda suke bin sa ya baka ido ya hana su ya baka abinci ya hana su waɗanda suke sallah suke ruku'u suke sujada mutane ne suna kwance a gadon asibiti ba su da lafiya kai kana da shi kana yawo ka matsa laifi ya maka afuwa kai ba za ka koyi yadda za ka yi wa mutane an maka ba daidai ba inda duk abin da za a yi sai an rama inda Allah ya ce zai rama a kanka yanzu da kana nan jama'a mu yi wa kanmu ladabi mu zama wanda za mu iya yin abin da da yawa daga cikin mutane ba za su iya ba yana daga cikin misalai na manzan Allah sallallahu alaihi sallama akan wannan shine bayan Allah ya bashi dama duniya ta koma hannunsa bayan duk abin da aka yi masa na wulakanci bayan duk abin da aka yi masa na musgunawa da tauye haƙƙi a garin makka waɗannan mutane sun kore shi yana cikin baƙin ciki ana ma neman ransa ne ya bar garin sannan aka bi shi har garin aka yaƙe shi aka kakkashe mutanensa aka kwashe dukiyoyinsu amma yau ya samu ɗaukaka daraja garin ya dawo nasa an kamo su duk garin sun dawo fursunonin yaƙi a gabansa suna nan kowa ya durƙusa a gabansa shi kuma yana tsaye shi kadai ya yi huduba ya ce ɗaukaka da girma duka na Allah ne jiya ba mu bane yau kuma mu ne Allah yana juya al'amura yau ga al'amura a hannuna ya ku mutanen makka ku tuna da abubuwan da aka yi a baya ni din nan ne wanda kuka yi wa kaza kuka yi wa kaza kuka yi wa kaza yau ga na a gaban ku me kuke tsammani zan yi muku ni wallahi da yake sun san shi waye suka ce kai ne mai daraja dan mai daraja mun san ba abin da za ka yi sai daraja yace kun same ni a inda kuke tsammani na yace zan faɗi iya abin da annabi yusuf ya faɗa wa ɗan uwansa ne bayan ya samu dama a kansu da zai iya sa duk a rufe su ko a kashe su ya ce duk ku je na yafe muku ya ce ba kuma gaba ɗaya ku tashi ku tafi na yafe muku wannan shine iyawar duk abin da ya a lokacin tarihi ba zai rubuta ba cewa ya yi wani abu na musamman saboda abu ne da sarakuna da masu mulki da masu ƙarfi za su iya amma abin da ya yanzu shine abin mamakin da a duniya ba a samu wanda zai iya haka ba wallahi mutum ya nemi dukiyarka ya ci ya nemi mutanenka ya kashe ya nemi ranka ya nema ya nema bai samu ba ya kai maka harin har ya taɓa samun ka Allah ya tsare ka baka mutu ba yau ka kama shi don Allah me zaka masa amma ka ce an yafe maka shi ke nan ba wani abu ba dogon kes ba komi je ka an yafe a yanzu in one sitting wannan sai muhammadu rasulullah sallallahu wannan fa shi ya jawo masa kaunar shi ya jawo masa darajar jama'a muna alfahari da manzon Allah sallama amma ba mu alfahari da aikinsa mu ma mu gwada ka yi iya abin da inda manzon Allah sallama za a kai ka gabansa zai yabe ka dukkan mu kuma muna so mu je gaban manzon Allah sallama ya yabe mu akan mun yi abin kirki rashin haƙuri ba ɗaukaka ba ne ko kaɗan a ce wani bai da haƙuri wani yana da zuciya yana wani ba ɗaukaka ba ce impatience is not a virtue saboda haka wannan hudu ba tana wa'azi da nasiha ne ga ni kaina da dukkan mu fara koyon wannan abun daga gida don manzon Allah su salama daga gida ya fara mu fara ɗabbaka wannan abun ga mutanen da suka fi kusa da mu su ya kamata su fara shaidawa sai dai a ƙarshe ku sani cewa yafiya daban kaskanci daban shari'ar musulunci ba ta yadda da kaskanci ba amma ta yadda da yafiya da rangwame kaskanci shine wulakanta kai yafiya kuma girmama kai ne duk abin da muke faɗa ba mun ce ka yi abin da zai sa a rena ka a gidanka ko a wurin aikinka ba a'a wannan in ka ga an rena mutum ba saboda rashin yafewarsa aka rena shi ba saboda wani abun nasa daban ne yake jawowa a rena ka amma yafiya kan wallahi ba abin da take kawo mutum sai ɗaukaka da daraja ألا واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم لعلكم تفلحون ألا وهو الصلاة والسلام على محمد خير الأنام قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة والسلام قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة فصلوا وسلموا على محمد خير الأنام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وارض عن سائر صحابة نبيك وأزواجه وأتباعه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم وحد صفوف المسلمين واجمعهم على الخير والهدى والرشد يا رب العالمين اللهم ألهمنا رشدنا اللهم اهدنا سبل السلام اللهم اهدنا وذرياتنا وأزواجنا وأولادنا ومن له حق علينا يا رب العالمين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ارزقنا رزقا مباركا طيبا اللهم افتح لنا ابواب فضلك ورحمتك يا رب العالمين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم انا نسالك الامن والاستقرار في بلادنا اللهم انا نسالك الامن والاستقرار في بلادنا اللهم انا نسالك الامن والاستقرار في بلادنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا مباركا طيبا اللهم اجعل عامنا هذا عاما فيه يغاث الناس وفيه يعصرون اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل لي فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون